hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma kamar sha biyu ga watan bakwai watan julai dubu biyu da ashirin da hudu to kamar da aka saba rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi da yake da taken al-buyuru wa ma yushraku wa yumna'u minha saye da sayarwa ko kuma cinikayya nau'in da aka halatta ko wanda aka shar'anta da kuma wanda aka hana sannan muna ƙarƙashin waɗansu muhimman matsaloli da yake korowa cikin tarin sulbaiti wa cikin anwa'i inda ya kulla taki da cewa wa anwa'un bai arba'a hanyoyi da mu mutane muke bi mu kulla ciniki ɗayan hanyoyi ne guda hudu to da ɗayan kudin nan sai ciniki ya kullu domin ji su kowane da yadda yake zuwa ko a ce kudi da kudi musaya kenan ko a ce canji kai kenan ko kuma kaya da kaya sai ya zama shi ma musaya ko kuma kudi da kaya da kuma yadda za a iya cinikin ya zama na akwai kudin a ƙasa kuma akwai kayan a ƙasa ko kuma ya zamana akwai kayan a kasa amma babu kuɗi a kasa ba shi kenan ko kuma ya zama akwai kuɗi a kasa ba kaya sai ya zama salam kenan waɗannan su ne nau'ukan da ma da ya tattauna mana kuma wannan shi ne darasinmu na na biyar kenan insha Allah to za ku tashi a sabon fasali da ya kulla amma kafin nan akwai matsalar kai wadda tana da muhimmanci kwarai saboda ta shiga hada-hadar kasuwanci ta mamaye ko'ina musamman in ba manyan kantuna ba da kuma sayayya irin ta online wadda tijarar elektroniyyar ke na wadda kaga zai wahala ka gama wanda kuke cinikin har ka tsaya kana tambaya amma galiban ciniki na mutum da mutum har kaya masu tsada za su yi mamaki in ka ji ana tayawa manyan kaya wanda suna da daraja suna da kuɗi sosai amma kuma za ka ji ana tayawa wasu kuma kayan a ɗabi'ance da al'adar mu ba a tayawa to malamai na fiqhu masana shari'a cikin magabata sai suka bibiyi na sojin shari'a suka tattauna akan wannan matsalar ta almusawama wadda daɗaɗɗiyar matsala ce sananniya ce tun a karni na farko tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai to sai ce cewa ita wannan musawamar tana da lazubba lokacin da na zo zan sai kaya kuma ina da sha'awar in taya saboda sanin hali ko kuma kai za ka sayar da kaya amma sanin halin mutane ba zai yi ka zo ka daga kayan da ce kuɗin shi naira goma ba sai ta ban maka ka ce ka cika tsada gara ka ce masu ashirin da biyar ku daidaita a shan wani zai ga aike da muka gaba fatawa ai ya so ya kalmashe ni na kalmashe ni na ce sha sai ban man haka to sanin hali kai ma to ya halasta to sai ma da kake cewa to halattin ba an sake ki bane babu kai akwai da duk ba da ake da bukatuwar a kiyaye lokacin da za a yi sai sharadin farko a samu almusamaha ni da zan taya in ji tsoron Allah kada in kore mai sayarwa kai da za a taya kayanka kada ka cika kudin wanda yana ɗaya daga cikin rikin lagari a kai irin cinikin hausawai ta ya kwabo albarka naira ɗari ake siyarwa ake mace kawo naira ɗari bakwai ka cika kudin ina da yi ɗari da ashirin ina da yi ɗari da hamsin in kai nisa ina da yi ɗari biyu da sai ya taya shi kuma sai ya taya da musamaha sai ya ce ɗan jira ne ya duba lambar kayan ya je gefe ya kira Kano nawa ake so a ce mashi tamanin da biyar biyar yana zuwa cikin maka saba'in saba'in ko a kanan kai ma dan an san kai ne aka bari saba'in da biyar kaga bai ma zo yadda ka siya ba tun a Kano in ma ka akwada da komai kenan to ku ta tahowa ku ta tahowa in ya zo tamanin da biyar to da Kano haka ake kira sai ya rike wuta in ya matsu ne sai sai ta sayi kai kuma ka dade ba ce yake kina tafiyar maki asara asara to ka kowa bai musamaha ba ana so a samar da al-musamaha wannan musamaha inna Allah yuhibbu 'abdan samhan idza ishtara samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara kuma da ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah duk abin da kuka yi na alkhairi to Allah madaukakin sarki yana sane da shi yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kaida yake cewa ku mutane ku kyale junan ku fi mu'amala da juna sashin ku ya azurta da sashi in kakar wani zo daga kauye ka ga kudin kai mai tsayayya ka bari yan birni su amfana ko ka bari yan birni su samu sauki ko su samu riba sharadi na farko kenan sharadi na biyu a adamu isalatil musawama kada kai mai tsawo ka je shagon mutum kana son wasu kaya sun karfe tara da safi Allah aka ku zama ba wannan ba da dabi a kuma ka saba wa shara kawai nawa za ka siyar man kaza to ni kuma na saya kaza a ka dan kara to na dan kara to kawo Allah ya sa na barka shikenan an gama in ka hada da masu gaskiya ku haka cinikin da ya zama amma za ka wani wai har kwana biyu ake ya kayan nan to zan zo ba dai ka ta haka ba sai yanzu sai kara maka naira bakwai ka rasa ma sai zai ce maka ka ce kai ba za a samu sai ya tara ba da yi ka ga bakwai za ta wuce da ba yi dan zai dora ta ke ni to wannan sharadin shi ma ya kusuri a ga cewa an kiyaye to sannan suka ce da mai saye da mai sayarwa kowa ya kiyaye haƙƙin dan uwan shi kada ya iska lokacin da ka zo za ka sai kaya aka sa maka suna idan kudinka na da matsala ka faɗa ya zo ga gida zai siyar maka aka yi cinikin gida naira gida a ce duka yin naira ashirin ashirin ga kudin nan a wata roka to dole ne kai ne bayani za ka da maka da kudin nan kanana yana kuma kash in ka ce kash ce to kash ya tafi dubu dubu ne sai kuma ka ce ashirin ashirin a ga ana ta shiga da kudin gida za ka jawo mace bijina to sai kai mai bayani to kudin kanana ne kai ma in kayan na da aiki sai kai mai bayani ke ita wannan waya jiya muka zo da ita mutum bakwai sun siya sun dawo da ita ba ta rike tashi ha ai za a ce kamar ba sai duka da matsala ba da yiwa wannan da zai siya saboda ya rike mai lafiya to sai kai mai bayani ko kuma ba ta rike network ko kuma sikirin ɗinta sai ka rika bi a hankali ko yaya abin nan za ka ga ta ci fikiri to sai an yi wannan fikirul aibishan shine a adamu bakti hukukin nasu wa fikirul aibi kowa ya faɗi aibin da kayan shi yake da yake da shi to sannan sharadi na hudu kada kowannen su ya ribaci matsuwar ɗaya kai ka fahimci magani ne ka je ki satin nan zai expire duka ne mugun tai da inda ya girma zubarwa zai ci to karka riba ta ka ai kai yau zaka sanye ko ka saye shi ka bar jiya aka yi shi daga kamfani ko kuma kai kada ka fahimci kai kada kake da kayan a kasuwa wani magani sai kin sanya yayi tsada ko a ranar ɗaya ka rubuta ko duka kuma yan ba na satin bane na satin da ya wuce in ka zo yaya ai ba ka saura kai kada kake da shi dubu ɗaya ɗari bakwai ke dubu biyu tana je ka tafi wani na shigowa sai ke dubu ɗaya dubu biyar ɗari biyu in ya gama ya ke ya leƙa ya sun kusa ƙara sai ke dubu biyar ɗari biyar da wannan bai halatta ba an faɗa da yawa mutum bai musamaha ba kuma akwai yiwuwar lahira a abin nan a turke mutum sharaɗi na biyar shine kai mai sayarwa ka yi haƙuri da 'yan ribar da ka samu kar ka ci mugun buri yasa za ka zo ka sa suna mai tsawo a kada ka yi wannan ka dan ta kaitu cikin dan abin da ka samu na riba ko yayin sharadi na shida wanda shine na kusa da karshe suka ce ba a taya kayan da yake da sanannen farashi a kasuwa duk kayan da yake da sanannen farashi yadda mutum a halin sunna ne cikakke zai tayawa kan misali biyu wata ko galiba yana da farashi sai ka je can sau na ake kira ne a kirin ko sai wani yake uku hamsin a ba a karamar kalla uku hamsin uku hamsin suna cewa ba ma ya kimar ka kai yanzu da Allah ba ba za ka cin sai da dubu wanda ba sai ma sai da talatin zai samu dari biyar kuma dari biyar ba wai fari ba ba ce ba yasa ne ce duk duniya kamar Najeriya ne kawai muke haka mutum zai zuwa motar miliyan goma ya kira mai kana ce ce mashi nawa nawa da wuri ya ce mashi kuɗi ashirin ashirin ce uku hamsin sana ɗari da wasu da kaza ga kyalla wasu duka farantin bai isa ka kare iska ba duka bai isa ka kare iska ba amma dan Najeriya har a Abuja an ce ana haka kuma sai ya sauke kiɗan kuma ya kaya wanda ya kamata da ce duka farantin na ya juya ya juya ya juya ki ɗari hudu da saba'in ki to ga dubu ashirin a kare jani sassage shi a leda ka gani shi ta irin ka amma in yi tsaya ya karfe ka ya karfe ka ka tafi ya Allah ya kuma akwai yiwuwar ran lahira za a kira ka kai mai za ka kai nuna ba ba imani a cikin wannan to sharadi na bakwai na karshe duk kayan da ke da farashi kayyadadde sananne ba a tayawa kamar yanzu kayan da aka rubuta farashin su ba za ka zo ka taya ba kawai in za ka saya ka saya ba za ka saya ba ka hakura ka bar su to sannan sharadi na karshe shine idan ka zo wani ya fara taya kaya to kada ka tsaya wala ya sumu ala sauni akhi kada ya kai akan tayin dan uwan shi to wannan ka'idar wayannan su ne sharuɗa kamar guda bakwai da ya kamata a cike lokacin da mutum ya zo zai kai kaya don ya zama cikakken ahlu sunna nagartaccen mutum kuma to sai fasali na gaba da za mu tashi a darasin mu na biyar kenan yace faslun faslun wani fasalin mashru'iyyatul bayti shar'antuwar ciniki والأصل في البيوع da abin da yake asali ga ciniki yanzu zai kawo mana dalilan da ya sa ciniki ya zama shari'a an ce shari'a ya yi hikima bai faɗa mana hukuncin ba hukuncin shine ɗayan hukunce hukuncen taklifiya guda biyar ko zai zama wajibi ko kuma ya zama halal a mustahabi ko ya zama halal ita ce a tsakiya ko kuma ya zama makaruni ko kuma ya zama haram من الأحكام التكليفية لخمسة فما دي أنت أبو تلكي حالتي الشريعة شريعة تابا مجامع كشرعا تابنا جامع هي تلكي سورو تلكي جمو سنم والأصل في البيوت يقوم أصلي أتلكي منيني شي أصل تلكي ولجلالا متاي أصل شحالتني saboda ka kowane nau'i ya halatta sai wanda shari'a ta hana ko ko asalin ciniki haram ne ba nau'in da zai halatta sai wanda aka samu nassi na shari'a da ya halatta to shine zai mana bayani malaki albai mujahidun saye da sayarwa halatta ya dillatin min alqur'ani da dalilai daga alqur'ani wa sunnati da dalilai daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wal ijma'i da kuma ijma'in malamai gaba daya babu wani malami da ake sauraron maganar face ya tafi a wannan matafiyar sai dai kawai a ce wanda ba zai yi ba karyar takura waɗanda na su ya ce an man ƙur'ani amma dalilai na ƙur'ani masu nuni ga shar'antuwar ciniki ba ayatun to ayoyi ne da yawa min ha daga ciki kaulu ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki a suratul baqara wa ahallallahu al-bai'a kuma Allah ya halatta ciniki duba da nafsantar karara saye da sayarwa halal ne ka rike kudin ka je ka sayo ka dauki kayan kudin ka je ka sayar ka dauki kayan kudi ka je ka sayar ko ka sayo da kudin ka ka sayar da kayan kudin kudin su dawo har ka samu riba dukkanin su halal ne Allah ya halarta mana wa qawluhu da fada Allah madaukakin sarki duka suratul baqara da yake wa ashidu idza tabaya'tu ku kafa shaida idan kun yi saye da sayarwa ya nuna ya halarta kenan domin ka ga ce ko kafa shaida in kun yi sata ba to da ita ba ma ta halarta ba da ba a kawo magana shaida ba amma ciniki ya halarta to amma idan kun yi ne ake so ku sa shaida kenan shaidar a rubuta a rubuta in so samu ne a yi rubutun da hannu saboda nake kin rubutu ko na kwamfuta kowa da ke amma a samu wani ya rubuta wanda ya tsaya shi ya kamata ya rubuta in ka je wajen mutum ka ce keke sai ce ka rubuta na siyar maka kar ka rubuta zai iya zuwa sai da safe kawai su zan shafar gida da yan sanda jiya ka zo daga sai kuma sai ka tafi da shi lokacin yana magana da wani to ai ka firma ina takardar sai ka nuna rubutun wa rubutun ka ne wato sai saboda kwarewa a jafa'i da ka dawo gida ma sai ka rubuta na siyar maka amma ka ba shi ya rubuta idan ba zai iya ba zai ke to ni ba iya rubuta ne sai ka nemo wanda zai rubuta ni ba zan nemo ba duk wannan toshe hanyoyin rigima ne amma in kana ga ba matsala za ku samu dole ka yadda ya rubuta wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa'i illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai idan mu'amalar kasuwanci ce ta kasance a tsakaninku bisa yarda idan kuka yi mu'amalar kasuwanci na yadda in sayar maka ka yadda ka sayar ma ko ka ka siya daga gare ni shikenan kasuwanci yayi wannan ayar ma na nuni da halaccin shi kasuwanci wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ayat na suratul nisa wa qawluhu ta'ala da fadan Allah madaukin sarki kuma suratul baqara laisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an tabtahu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga ubangijin wannan kasuwancin shine falala wurare da yawa a cikin alkurani Allah ya kira shi da irin wannan yabtahuna min fadlin da wurare da dama suna neman falalar Allah dukiyar kasuwanci ce dukiya ta falala magabata sun yi kuma sun haɗa ilimi da kasuwanci. To da ka wannan ayar ita ma tana nuni ga halattun yin haka. Kaga kamar yadda ake kiran dukiya a kai, to kasuwanci ma na kiran shi banana sai a gare mu. Wannan ayar na cikin sosu bakar ayar ɗari da casa'in da takwas. Wannan ayoyi duka suna nuni ga halattun yin kasuwanci. Wa amma sunnatu fa ahadithu amma a dangane da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da dama da suke nuni da kasuwanci daga ciki ne na kauluhu sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake albayyani bil khiyari masu saye da sayarwa guda biyu suna da zaɓi malam ya tafarraka matukar ba su rabu ba sai idan suka rabu ba kenan kafin su rabu abinda suka yi halal ne tabbatuwar abin ne ba zai tabbata ba sai so rabu kaga wannan hadisi ya wani kafin ya halatta fa in sadaka wa bayyana idan su duka biyun kowa ya gaskiya dangane da abin da ke bangaren wa bayyana suka bayyana halin kayan sayarwa da halin kudin saye buri ka lahu masu bai yi ma sai a sanya masa albarka a cikin saye da sayarwar wa in kadaba wa katama amma idan suka yi karya mai saye ko mai sayarwa ɗayan siye wa ɗaya karya ko duka suka yi wa juna karya wa katama suka koya aibin kayansu to muhika ko muhikat barakatu bai ilima to za a shafe yasa muhika ko sai da kuka ji muhikat barakatu bai ilima za a share albarkar wannan saye da sayarwa ta su sai zama sun take babu riba mutum ya yi mummunar asara kenan ya zuba kuɗi a inda harkar ba za ta dawo ba ko kuma inda ba zai amfana yadda ya kamata ba ذاك وانا حديث متفق عليه وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ciniki ne duka ya ta albarka ma'ana wani ciniki wata harkar neman kuɗi ce ta fi tsarki wadda haram galiban ba su cika shiga ba wanda galiban halal ne aka suka zo suka tambaya ne sallallahu alaihi wasallam hadisin arwayo ta fuskoki da dama wannan da ya kawo lafari ne na rifa'i ibn rafi yake cewa rafi ibn khadij ce sai mai ce miki amalu rajuli yadi sana'ar hannu sana'ar hannu ta fi tsarki galiban da shubuha da riba da haram ba suka shiga ba in ka ga ta shiga galiban laifin mai sana'a ne da sauran janibi ce to bayan nan sana'a ta gaba da ke fiye da wannan a tsarki wa kullu bai'in madarur da duk cinikin da ya kubuta daga haram duk ciniki wanda ya kubuta daga sabon Allah ya kubuta daga saurayi to shi ma yana da tsarki kwarai da gaske aga noma dai shiga amalin rajuli da yadda yake da ko shi ma dai annabi ya faɗi falalolin shi ko kuma wasu sana'o'i ne na hannu musamman wanda al'umma kuma ke da matuƙar buƙatuwa ka samu kuɗi kuma ka samu lada na biyan mu mutane buƙatu mai yassara mu'minin kurbatan yassara Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamah wannan hadisin ga ne sai Imam Ahmad ya fi cikin al-Muslim da aka da Imam Tabarani da Imam Hakim da Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman wani da daga hadisai masu nuni ga halaccin ciniki hadisu inna malbai wa an tarabi shi fa ciniki ana gina shi ne bisa yarda ba za ka tilasta mutum sai ya sai kayan ka ba ba za ka tilasta mutum sai ya sayar maka da kayan shi ba a ciniki ana yi ne da yarda to da kan kana da shago wani ya sallake shagon ka je wani wuri ya wuce ya karka kulle shi da gaba na zo masallaci ko haka san in hidimar alkhairi ta same shi da lokaci ya ji murna kai ma wani na sallako na wancan da aka zai da wannan kowa rabon shi yake ci wannan hadisin shi kuma rawahu ibn majah a sunanihi haka wa fi zawaid isnaduhu sai wa rijaluhu mazajen hadisin dukan su amintattu ne haka wannan hadisai duka suna nuni ga shar'antuwa ko abin nan dama da shari'a ta bamu da sahalewarsa na cewa mu je ne hada-hada ta kasuwanci sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman ka duba hadisin hurwa an hurwatun barati wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika aiken shi ya yawo mashi sayayya a wannan lokaci kasuwanci zai tafi da haram zai ji annabi zai taba aiken shi ba ya ba shi dinari daya yace zai ka ciyo mana dabba ta layya ya je da yake ya kware a harkar kasuwa sai bai siya farkon kasuwa ba an farko ya ji tsada sanatoci suka zo nan suke maza su tsaya su tsaya to da za su ga wurin ba su turiki sosai sai ya shiga ya siyo ya fito ya baro kasuwa ya kama hanya wani ya zai ga wannan dafar tana da kyau nawa za ka sayar mai dinari yake na saya ya saya ya koma kasuwa can inda ya siyo ya sake siyo wata irin ta dinari daya kaga riba in ta linka ba haram ba kada dai ya zama da kablu kawai ta dukan hancin yayi yawa ko da wata na yadda ka ci riba ka ninka wata na zaka fadi ka ninka zaka siyo goma ka siyar biyar ko a kana jinin lafiyar mutane da zo su saya ni fa ban da kuɗi ba ɗi ba ka samu ka baya ya kusa ka saya wannan da imani kenan ko wasu sai su sha da cikin su gyara ya jiwo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ya rasulullah ga dabba nabi ya ga ta yi kuwa sai kuma ga dinari daya yace me ya faru yace kaji kaji kaji kaji yadda ya faru fada da hubil barakati fi bai'i daga nan ya roka miki albarka a kasuwanci ina da ce bakana da wistara turaban darabi hadi da zai sai kasa ya kasa sai an siya da zai sai kasa ya kasa sai an siya to da tsara nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ka mutum na da abin nan eh damar ya ci za ya yi hada-hada ta kasuwanci kamar yadda magabata suka shiga kuma suka yi kuma suka amfana kowace tabaka ta sahabbai ta tabi'ai ta wane ne dole kawai zaka cimma wasu bace manyan kasuwa ne yace to wa amma ijma'u amma ijma'in malamai ne nuni da shar'antuwar kasuwanci fa na kada ko gairu wahidin min ulama da dama daga cikin malamai sun faɗa haka kana da imamu ibn qudama al-maqdisi ibn qudama al-maqdisi a cikin littafin shi na al-mughni yake cewa wa ajma al-muslimuna gaba ɗaya musulmi sun haɗu ala jawazi al-bai'i fil jumla game akan halaccin yin saye da sayarwa a dunkule in dai magana kasuwanci a dunkule duk musulmi sun yarda halacci in ka kawai bai halatta wasu illa illa aka fara sai a rika cire wasu kuma dama dole sai yi illa illa yace wal hikmatu ta tattarihi kuma hikimar zamantakewa na nuna buƙatuwar a yi kasuwanci ya ce saboda ne da an na hajjata da insani ta ta'allaku bi ma fi yadi sahiri domin buƙatuwar mutum tana ratayuwa ne ga abin da ke hannun wani mutum ina ga duk har da mutum mutum ba zai iya shiga jami'a ya kwasan da za su ishe shi rayuwa ba duk kwasan da za ka yi wani bangare ne na rayuwa wata hidimar in ta taso sai ka nema wani da da ka sami wancan abin da ke hannu na kayan aiki ko na ƙwarewa ko na fasaha ko na sana'ar hannu to shine sai ka biyo ta window da tagar kasuwanci sai kai mu'amalar kasuwanci sai abin da ke hannun shi ya zo wajen ka kai ma wani bangare na abin da ke hannun ka na kuɗi ne na ya je wajen shi yace wa sahibu hu la yabdu hu bi ghairi iwadi kuma shi wancan da yake da kayan da kake da bukata ba zai fi haka ba tare da musayar wani abu ba za ka zo kana jin kishi ga ruwa mai shago ba zai baka ruwa kyauta ba kuma kai kana son ruwa sai ka ɗauko kuɗi sai ka ba shi sai ya baka ruwa kun yi kasuwanci kenan ya ce fa fi shar'in bai a cikin shar'anta ciniki wa tajwizihi da halatta shi shar'u tsarifin ila wusuli kulli wahidin minhuma ila gharabihi akwai shar'anta ko buɗe hanya wacce za ta kai kowane ɗaya daga cikin mai saye da mai sayarwa zuwa ga manufar shi. Yanzu mutum ya rike ledojin fiyo wata a tsaka rana neman mai raba shi da su yake. Yanzu ga mutum ya zo hadaran madaran kishi ya koro shi ruwa yake so. To shi wancan ya samu ruwa ya sha bukata ta biya. Wannan in aka saye fiyo wata bukata ta biya zai ba rana kenan. To kowa ya kai ga bukatar shi. ya ce wa dafi hajati kuma ya tunkuta bukatar shi in za ka biyan bukata ita wannan magana za ka yi samun ta cikin almuguni mujallali na uku shafi ɗari hudu da tamanin haka za ka yi duba fasul bari mujallali na hudu shafi ɗari biyu da tamanin da bakwai ya ce to hadal manqulu to wannan fa shine abin da aka ciro wannan nasso shine na shi al'adillatin naqaliyya ne wa a ammal ma'akulu amma dalilai na hankali ko a hankali sai aka bar mai hankali zai fahimci akwai bukatuwar ai kasuwanci akwai bukatuwar ai kasuwanci fa innal insana la yastati'u an yakuma bi hajatihi jami'iha bi nafsihi babu yadda za a yi dan adam ya iya kaiwa ga samun biyan bukatun shi gaba ɗayansu da kai bari ba in ka kwai a likitanci ba ka iya noma ba yana bukatar wani kwararre a noma zai baka shawara in ma ka yi can ka yi can keken da kake hawa ba za ka yi gyaran shi ba dan ko ka iya tunda ba yi kake kullum ba wata na za ka haɗa abu a dama kana bukatar kwararru kana bukatar kaza kana bukatar kaza kana bukatar kaza to kaga dan adam na da bukatun abin da ke wajen wasu mutane ko huwa mutabin ila ma dan adam na da bukatuwar ruwa wakila ba zai iya sarrafawa ba wanda ke za'i yana buƙatar abinci ko ba zai iya sarrafawa ba ko ba zai iya nomawa ba wanda ke sa yana buƙatar tufafin da zai rika jikin shi sannan wadawa yana buƙatar magani mana nan ya sun faɗi samun rukunin rayuwa ne da ruwa da abinci da tufafi da magani dukkaninsu na lalura ne to kuma dukkaninsu ba zai yi dan adam ya iya samarwa da kanshi su gaba ɗaya ba yake wa gairi hada wani wala ya tafihu ba zai samu ikon ta'amina za a duka bai musu rabihi tabbatar da waɗannan ababe da kai shi kadai ba fadasa da hulbai'u sai ya halatta gare shi ya sayar don kaiwa ga wata bukatar wakira ko kuma ya sayo domin kaiwa ga wata bukatar an ba shi wannan damar ya abin da yake da da da shi kenan kura ka kaga da hada ta kasuwanci hada hada ce ta hada shi ibn qudama da makadisi sai ne daga cikin malamai da suka rasu hijira da shekara ɗari ɗari shida da da ashirin sai ne daga cikin malamai na sal imamu zahari ka gaba jinin malami ne kwarai da yake cewa kana da hafiz ibn hajar ne na kalani allama ibn hajar da kalani ya ce ni kaman wancan kaka ne a wajen ilimi ta bangaren ibn hajar da kalani dan ibn hajar ya rasu hijira da shekara ɗari takwas da hamsin da biyu kamar yadda an sha faɗi a baya ibn hajar yake cewa albuyuhu in an ce albuyuhu dan ubayi jam'i ne na ciniki saye da sayarwa jam'i ne na ciniki wa jumi'a an mashi jam'i ne da ikhtilafi anwa'ihi saboda sassafawar nau'ukan ciniki da nau'uka da yawa haka ka aje kaya ka sayar bai'u ne ka ɗauko wani ya maka aikin karfi ka biya shi kamar kwadugo kamar gina rijiya bai'u ne ga juhu ne ga jingina duka bai'u ne to dukkaninsu suna shiga karkashin wannan suna ya ce wal bai'u naqlu milkin ila al-ghairi shi ciniki shine kiratar kifon mallaka ko haƙƙin mallaka zuwa ga wani bi samanin ta hanyar kuɗi da aka sa a tsakani wal hikimatu taqtabihi hikima na shar'anta haka hikima na hikimar abin nan hikima ta shari'a tana nuni da cewa muna da buƙatuwar kamar wa kira'u kabulu ko saye kuma shine karɓar kaya wa yutlaku kullum minhuma 'ala al-akhar kowane ɗaya daga cikin su ana jingina shi da ɗayan mana kowane ɗaya daga cikin bai'u da kira yana zuwa da ma'anar ɗayan haka ce ba'a ya saya ya sayar ishtara ya saya ya sayar duka yayi sai dai kawai al'adar malamai da masana harshe galiban sai suka bar kalmar bai'u ba'a ko bai'u ga wanda ya sayar ishtara da ashira'u ga wanda ya tsaya amma in ka zo ko a yanzu ka juya ka ɗauki ashira'u a matsayin saye ka ɗauki albaiwa a matsayin ka ɗauki ashira'u a matsayin sayarwa albaiwa a matsayin saye duka ya halatta ya ce wa ajma al-muslimu na ala jawazi da bai malam musulmi gaba sai sun haɗu da karantuwa ga halattun yin saye da sayarwa wani hikimatu daga tabihi hikimar zaman tare tana hukuntar da bukatuwar saye da sayarwa da anna hajjatul insani domin bukatar dan adam ta ta'allaku bi ma fi yadi sahibi ya galiba tana ratayuwa ne ga abin da ke hannun wani shi mafi yawa babu dan adam da bai da bukatuwar abin da ke wajen wasu mutane kaga shi ma kuma a daidai lokacin mutane da dama na da bukatuwar wani abu da ke wajen shi kenan sai a yi musaya waye saye da sayarwa wa sahibu hu kan la yafduhu lahu kuma shi wancan da kake da wasu kayan bukata a hannu akwai yiwuwar ba zai baka kyauta ba fa fihi tashri'i fa fi fa fi tashri'i al-bayti wasilatan ila bulughi al-gharad to a cikin shar'an ta mana kili akwai hanya ne kai mutum zuwa ga kaiwa ga biyan bukatar min ghairi harajin ba tare da wani kunci ko takura ba wannan maganar wurin da ya yi ishara a tasu na mujalladi na hudu shafi na dari biyu da tamanin da bakwai an da same ta dama da ya kawo maganar ibn qudama da maqdisi bai kawo maganar ibn hajar ba da ya je hawa ne ya yi hala cewa akwai irin wannan magana to sai kamar akwai bukatun ma dai a kawo ta sai na kanto ta anan ya kawo mana yace wal aslu fi hukmin bai fi hukmin bai yanzu wannan ya gama tantance mana cewa lallai saye da sayarwa nau'i ne na halal halal ne mutum ya shiga hada hada ta kasuwanci bal wani lokacin yana iya zama ma wajibi idan kayan bukatuwar al'umma suna hannun makiyan kuma za a iya azabtar da su da wannan abu kuma a cikinsu akwai masu jarin da za su iya to tilas a samu ne iya wannan sana'a za su mazhabar malikiya suna cewa duk garin da ba za su iya tsayuwa da kansu ba da sana'o'i na lalura wannan garin bai halatta su juma'a ba idan ka dauki wannan ka'idar kuma za ka rage masallatan juma'a sama da kashi tamanin to ga dai wani garin ba makera ba kuma na da bukatun ba wani zabai kuma na da bukatun ba kaza ba yanzu har da likitoci ma garin ya zama kuna da likita kuna da masanin gona kuna da injiniya na kaza da na kaza da na kaza da na kaza masana gonan ma bangarori daban-daban bayan ka ce wannan kwalkwale-kwalkwalen ai wani garin sai da ce rufe masallacin ko ya zama na kamsu salawat sai ce wal aslu fi hukmi da buyu'i ma amma tanawwa wa ta'addadat al ibaha asali game da hukuncin cini din yadda ya nau'antu din yadda ya yawaita asalin shi halal ne asalin shi halal ne ya halatta to da haka kowa ma zai iya yi kowa zai iya yi yasa ka karanta tarihin magabata da za ka karanta sura lamin nubala ko ma wani jirgi ka dauka zai wuya ka yi nisa face sai ka ga wani daga cikin magabata ya yi hada-hada ta kasuwanci aliman malik akwai lokacin da ya yi yunkurin zai rika makarantar shi a nan madina shi da ke zama a rauda ya karanta aka ce saboda ne ce zai je kasuwanci din iya rike iyalan saboda ya zauna karantarwa in ya fito tun safe sai an yi azu ko sai an yi la'asar sannan ya koma gida kuma a fito a yi karatun yamma a yi na dare aikin kenan kaga su yanu sauri shi kuma bajinin dan kasuwa ne wasu ma sun shahara ne ta hada-hadar kasuwanci al-imam bukhari duk da ilimin hadisi da ya dukufa a kai bisa wasiyar malamin ke ta haka bin rawiya cewa da za a samu wani matakin matasan nan ya tattara wa ya tattara ingantattun hadisai da abin ya bada fa'ida sai tun daga ranar da abin ya tsarsa a ran shi kuma ya zo ya zartar kuma ga shi muna da sayyidul bukhari a yanzu to za ka suna da hada-hada ta su da suke yi ta kasuwanci daga so rike amana ko sun hada hada-hadar kasuwancin da hada-hada ta neman ilimi in ya je wani gari ya zo sayayya kuma ya binciki malaman garin kuma ya karatu a wajen su ya sa ya kamar almamu zahabi ya sayarwa lamin duba dan ya kawo malami sai ya kawo malaman shi waɗanda ya karatu a wajen su wanda ya kira daga wajen su da wanda suka kira daga wajen shi zaga ya tsero su saboda suna ba shi muhimmanci kwarai to da haka asali ciniki halal ne ya halatta ka yi ciniki ya halatta ka buɗe shago ya halatta ka yi kaza ya halatta duk ya halatta wa'annan hada-hadar amma galibin mu a ƙasar hausa an fi ganin bambara kwai in ya zama kai ne za ka sayar madabinka da kuɗi ka je shago ka siyo shuga ai ba damuwa don kayi wannan kasuwancin komai rawaninka ba za a damu ba komai girman kagar amma dai a ga yau ka buɗe shi abu ya ce ya tungushe ba ya faru ne ya halar ne ya yi shi ne ya ga dama ya dawo yana yi illa ya kare kawai a kiyaye ka'idodi wa huwa muqtaza umumin ayat wannan halaccin shine abin da gamayyar ayoyin alqur'ani suke hukuntawa wa tarkin nabi sallallahu alaihi wa sallama nasa da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kyala mutane ala mu'amalatihim akan mu'amalolin su na kuɗi wa ala mubayi'atihim akan kuma saye da sayarwar ya cimma mutanen Madina akwai ƴan kasuwa kuma ya kyale su sun wo hijira da Abdulrahman ibn Auf ya shiga hada-hadar kasuwanci har ya ganki da alamun yayi aure saboda harka ta fara ja kuma ya kyale shi Saka bai taba hana wani ya zai hada hadar ta kasuwanci ba. Sai dai kawai wasu daga cikin safai suna yin hikima dan kada su watse shago ya rike su su kasa koyon ilimi. Kuma sai na Umar ya ce to kai abokin gwani na ka tafi kasuwa yau dirriba da ka samu ka dawo da yamma maraba. Ni kuma sai in karanta maka hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Na samu kuɗin rike gida kuma na samu ilimin hadisi kai ma haka. gobe kuma ni sai in yi duka wannan hikima ce kuma Allah yana sanya albarka cikin sharika ko tarayya ko muzaraba wanda nau'uka ne da Allah ke sa albarka musamman a samu amana قال الإمام الشافعي الإمام الشافعي wanda ya rasu hijira a shekara ɗari biyu da hudu rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya mashi rahama yake cewa fi kaulihi ta'ala game da fadin Allah madaukakin sarki wa halallahu bai'a wa harrama riba Allah ya halatta mana saye da sayarwa kuma ya haramta mana riba ya ayu alladhina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'af ya haramta mana wa zakara al-imam shafi'i sai ya ambata cewa wa zakara Allahu bai'a fi ghairi mawdi'in Allah ya ambaci saye da sayarwa ba a wuri ɗaya ba ba biyu ba min kitabihi a littafin shi na alqur'ani mai girma jima ya dullu ala ibahatihi ambatan da ke nuni da halaccin yin hada-hadar kasuwanci sun makala sannan sai ce ba aslu da buyuhi ko liha mubahu asalin ciniki halal ne asalin ciniki halal ne yace in idan kanat bi ridan mutabayi'aini an ja'i zai al'amra fi ma tabaya'a in dai an yi kasuwancin da yardar mai saye da mai sayarwar al ja'i amra waɗanda ya halatta su yi mu'amala fi ma tabaya'a cikin abin da suke cinikin banda tawudu kenan banda wawa banda tawudu dole in yazo sayayya wajen ka kai mai kwana-kwana da lauya kake mishi babu wata za a iya dawo maka ce ba a ciyar mace ba kamar karamin yaro shi ma kaga ba ja'izu tasarrufi bane sai dai kawai zai iya halatta a yi ta'amulin kasuwanci da shi ne in iyayen su sun yadda aka iya siyan tarugu a wajen karamar yarinya in iyayen su sun yadda sun kafo mata ta sayar amma ko a haka in wata zuwa ce nawa nawa kashi aka ce kashi ɗari ɗari ke na ɗari biyu ne sai kuma da ga ya shiga cikin ya ba wata magana ma da cikin kudin za ka bar gobe sai ka daina sayayya wajen yara ka je gun manya kenan da ka huta sun makala bayan da wani shafi ya koro wannan magana da wasu maganganun ba ya kawo wannan maganganu a cikin littafin shi al'ummu sai ya ce fa aslul buyuri asali ga ciniki muke mun karanta wannan ko illa ma na ha an ga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam babu nau'in cinikin da ba haramta ba sai nau'in cinikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta daga cikin waɗancan nau'uka na shirki wa ma kana fi ma'ana ma naha an bu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muharramun bi izni da kuma duk abinda a ma'anance zai iya zama cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta ko ya hana wannan muharramun ya zama haram bi iznihi da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dakhilin ko dakhilun fil ma'anan manhiyan wannan ya shiga cikin jeren giyar nau'ukan kasuwancin da aka hana kamar bai ul'ina kaga baya halatta baya halatta ga irin wannan cinikin na ina ko kuma wani ciniki na riba a ce bai a tanifi bai a ko kuma ciniki na mulamasa ko na munabada ko bai garari ko wane ne da sauran sirrin cinikin kifi a sama cinikin kifi a ruwa to duka wannan nau'ukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wa ma fara kadalika abahnahu duk abin da ya fita daga nau'ukan cinikayyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta Imam Shafi yake to mu kuma za mu halatta shi jama wasafna wasafna da abin da muka siffanta min ibahati al-bayt na daga halattin ciniki fi kitabillahi ta'ala a littafin Allah madaukakin sarki haka ne shi kenan sai mu ɗauko sai mu zo mu yi ta aikatawa sai ce wa kana da imamu al-mawridi wannan magana ya ciro da cikin al'ummi wa kana da imamu al-mawridi al-imamu al-mawridi yake cewa rahimahullah Allah ya masa rahama ya da su hijira da shekara 450 dari hudu da hamsin bajin malami ne yana da littafi alhawil kabir shi ne ka wannan magana yace innal asla fil buyu'il ibahat asalin hada-hadar kasuwanci halas ne bi umuri qawlihi azza wa jal saboda gamammiyar maganar Allah madaukakin sarki da yace wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta muku ciniki kuma ya haramta muku riba ita riba haramun ce amma kuma ciniki halal ne aka samu maganar a mujallabin shi na biyar shafi kamar dari biyu da sha bakwai da cin alhawin kabir da wa qala al-imam ar-ramli rahimahullah Allah ya mace rahama malami ne da ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi malami ne na baya bayan nan kwarai da gaske ma ya rasu hijira ne shekara dubu ɗaya da hudu kaga kamar dari uku da dari hudu da ɗan wani abu kenan da arba'in da biyu da rasuwar shi to wannan malami a cikin littafin shi na nihayatul muhtaj ila sharhi minhaj sharhi ne da yayi wa littafin al-minhaj na Imam an-Nawawi Imam an-Nawawi da ya rasu tsakiyar karni karshe karshen karni na bakwai shi kuma shi da aka zo karni na goma sai dauki littafin ya mai sharhi ta zara wajen shekara ɗari hudu kusan yana da wani sharhi da yawa littafin asurumiyya wannan karamin littafi na nahawu haka shi ne sharhi mai kyau da fito da fawaid masu masu yawa to shine yake cewa qauluhu ta'ala fa dan Allah madaukin sarki da yake wa halallahu al-bai'a kuma Allah ya halatta ciniki wa aqharu qawlai imanina mafi bayyanar maganganu biyu na malaminmu radiyallahu anhu Allah ke tare anna hadhihi al-ayata ita wannan ayar ammatu gamammiyar aya ce da tanawalu kulla bai'i ta haɗa kowane nau'i na saye da sayarwa kowane nau'in ciniki zai shiga za ka mai yin kwadugu ɗan kasuwa ne in zai ɗauki gatarin shi ko fatanyar shi ko daudan shi mai idara haya da mashin haya da keke haya da mota haya da jirgi na sama da na ruwa da na ƙasa duka tijara ce mai kasa kaya duka tijara ce to kuma dukkaninsu wancan hadatti ya tuntune su illa ma faraja ni dalilin sai abin da ya fita daga wannan da'ira ta halatti da dalili na shari'a fa innahu sallallahu alaihi wa sallam domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laha aqwiyu'i ya hana wasu nau'uka ne na kasuwanci wanda mu yubayyin al-ja'iza amma bai faɗa mana wanda ya halatta ba da me yasa sai haka wannan ka'ida ce ta shari'a daga nan shari'a ta samo satar amsa nau'ukan cinikin da aka halatta kofarta abu da take kuma suna da yawa na ɗaya dai tun a rayuwar annabi sallallahu suna da yawa nau'ukan kuma nau'ukan akwai yiwuwar su iya ƙaruwa kamar cinuka irin cinikin bai'ut ta kafi wanda za mu zo kan shi irin cinikin da za ka sayarwa da mutum kaya ya rika biyan ka a hankali amma sai ta siyar maki da farashin da ya fi na kasuwa saboda bayan zai biya ka ba a gwamnati lokacin galibin ba sa yi mutum bai da abu kawai hakura yake bai da abu bai ya hakura ya koma gida ya tattara iyalan ya ba su hakuri kuma shi kenan su kai da sallah kuma Allah ya azanta su amma ka ga yanzu kila ba za a iya hakuri ba kana da bukata sai ka je ka ci baki sai ka rika biya a hankali kaga wani nau'i ne na cinikayyar da daga baya bayan nan masu matsalar cutar to sai annabi sallallahu alaihi wasallam tunda wanda aka haramta su ne yan kaɗan to shikenan sai ya fata nau'in da aka haramta kamar yanzu ya ce mutum ɗari sun wuce kusan kowa da kalan kayan shi amma akwai wasu mutum biyu da kake so a kama akwai wani mai kalar riga kaɗan akwai wani mai babbar riga masu manyan rigar suna da yawa sai ka faɗi kalan babbar rigar kaga cikin hikima inda biyun su ne ba su da yawa su kawai za ka faɗa ko kai waya ka ce ga mutane ɗari nan sun zo za su shiga ɗakin taron nan ka bar kowa ya shiga banda mutum biyu biyun kawai za ka faɗa saboda in ka ce to ga wasu nan za su zo akwai baka hudan nan ka bace ya shiga akwai mai jan nan ma ka bace ya shiga to sai ka mata kana casa'in da takwas za ka rude kuma za ka ba ta lokaci an ba su je wurin su fara shiga to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi wanda aka haramta wanda su ne yan kaɗan sai ya faɗe su daga nan duk wanda baka ji ya fito cikin abin da ya faɗa na haramun ba to ko huwa halal ya halatta ne sai ce wa kaunu shari'i lam yubayyana al-ja'iz min al-buyu'i kasancewar mai shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan bai bayyana mana nau'in da ya halatta ba min al-buyu'i daga saye da sayarwa ya dillu ala anna al-asla fi hukm al-buyu'i al-ibaha asali game da hukuncin ciniki shine halal ya halatta mutum ya je ya hada hadari da kasuwanci ko fa abu da take to sai wani fasalin da lokaci ya tafi ko akwai tambaya yana da sai mu bayanan sai mu tashi gawa bisu wa adabu da bayi daga ka'idoji da kuma na dubban ciniki dan kasuwa akwai wani na dubban da ya kamata ya kiyaye dan ya ci lafiyar ribar da ya samu a nan duniya kuma kacce gane mashi matsala a lahira. akwai da ya rubuto tambaya yake cewa yana tambaya kan mutumin da ya yi sallah a sahun baya mutum ya zo gina masallaci ya shiga sai ya tsaya sahun baya baya shi ne yake cewa za ka ga sahun ya kasu kashi uku ɗaya a dama ɗaya a tsakiya ɗaya a hagu to wai a cikin wannan kafafin guda uku kowane mutum zai yin sallah ko ko yaya wannan matsalar matsala ce daga cikin almasailin khilafiyya har rubutuwa ne ko da suke rubuta kan maimanatar saf tsakiyar sahu sahu yana da wasu al'amura guda biyu su ne manya ibnu ba da ya yi wani fashin baki cikin yan layuka sai warware matsalar kaga akwai daman liman akwai kuma bayan liman sai suka yi maganganu guda uku idan ku biyu za ku yi sallah a damar liman za ka tsaya kuma a kusa da shi idan kuma ba ku biyu ba ne kun wuce biyu ku uku ne to tsakiyar liman bayan liman za ku dawo sabon tafiyar nan a bayan liman tana yi nan maganar da ta fi inganci shine inda ya fi maka kusa da liman ga liman na sallah a nan an cika sabu na ɗaya da na biyu da na hudu na hudu ba kowa kai sai ka zo to wai daga koma can dama da ka tsaya a nan tsakiya da za a sa tim a gwada wani ne ya kusa da liman tsakiya to ka tsaya kawai a tsakiya duk wanda ya zo sai cika dama sai dama ta gama cika sannan sai dawo sai cika hagu daga nan wani yau shi kuma sai sake tsayawa a tsakiyar sai da liman wannan matsalar da ya fata da ya ba ta fi kowace abin nan sai sa suka ce a kawai a tsaya a dama saboda falalan dama to hadisi Aisha da sauran hadisai daban-daban wanda wancan mawadafin mai suna littafi ya sama littafin suna mai mana tusaf ya tattauna wasu suka ce ka tsaya a dama komai nisan shi suka ce wani lokaci hankali ma ba zai dauka ba yanzu ka je yanin masallacin sultan bello an cika tsawon farko sai kuma ka zo kai za kafa na biyu sai ka tafi can daman liman kuma ba wuta wannan ba ta sai ga mutane da lokacin takalmin sai za ka da san azur din dogo sura da mai ja wala ya gama sai ka za ka da takalma sai ba ka sarbi hali da ce yaya sai an gama to kaga ba wayo a nan wurin suka ce to ka zo tsakiyar shiyaki har yake cewa kuma in ka lura ai khairul umuri awsatuha ko autatuha mafi alkhairin al'amura a tsakiyar to abin tambaya idan wani ya zo ya ki tsayawa a tsakiya kaga akwai wani kazewa suke yi shi ya yi dole dole an ce da mataki bai san cewa nassocin shari'a idan ka haɗa su gaba da lokacin da suke iya samun matsaya kwaya ɗaya to idan wani ya kaje ya ce shi a dama zai je ya tsaya malaman mazawar malikiya suka ce sallace ta yi malaman shafi'iya suka ce sallace ba ta yi ba saboda ya zama al-munfaridu khalfas safi kuma ne yake la salata li munfaridin khalfas safi ba wanda ba sallah ga wanda ya wari a sabu shi kadai ya sallah to amma ya tsaya a tsakiya shi ma din shi kadai ne sai suka ce wasu ma da suka ce to a ta yi sallar ki nan gurin tun da bai da zabi bai kuma kamata ya jawo wani bai kashe sahun gaba sannan shi kai to da dai abin da ya fi shine idan an zo an cimma liman ya fara sallah kafa sai sun cika wanda zai fara kafa sahu ya nemi saitin liman ya tsaya ya nemi saitin liman ya tsaya na ɗaya zai fi jin karatu wannan jin karatun ba karamar ibada ba na biyu shaitan zai nesa da shi wanda ya koma gefe kuma inda bai da aikin yi shaitan zai ba shi abinci ne ya ɗan taɓa mun tunanin nan sai mutum ya dai ya dai ya dai ya gama sallah kuma ya rasa ma mai amfanin tunanin idan ya zo sai ya tsaya a tsakiya wanda ya zo sai a fara cika dama bangaren dama siman kenan daga nan sai a dawo sai a cika bangaren hagu siman daga nan sauri za a sake kafa wani shi ma sai ya maki irin wannan to sai sai ke tambaya ta biyu wai me zai hana masu tambayoyi su rika rubutowa saboda tambayoyin suna kara wa mutane ilimi saboda waɗansu ba za su iya yin tambayar aji ba ko kuma ba za su iya daga murya ba ita idan aka bar mai tambaya yana yi da kan shi masu sauraro ba za su musamman a shafukan facebook ba za su iya jin tambayar da aka yi ba amma idan rubutowa aka yi aka karanta za su ji tambayar kuma za su ji amsar kuma kila zai fi takaita mana lokacin sai da mana halkin tashi a yadda ya kamata wannan ne suke tambayar da shi ne tambayar ya rubuto dangane da abin da ya shafi daidaita sahu kuma yana da matukar muhimmanci sakaci da shi yana jawo shaidan ya zo ya ta barazana da lalata mutum ne ya sallah ko kokarin saka su a shakku ko kuma tunani wanda yake bai da wani amfani wa alaikum salam wa rahmatullah na eh eh eh wanda ya fi tsari inda za a tabbata ka'idar da kyau tun daga irin wannan yin kirkin lima a kar wanda ya sallah yadda maka ke yi din nan ya fi tabbas wanda suka je maka tangari fili ne ga nan zai ɗauki mutane dubu goma sha ko ashirin amma baka yi ka kai sallah ba ko ka fara asar ya tashe ka fili ne iya idan ka a banza banza amma su abin da su ba a sallah dan kai sallah wurin kai sallah gaban liman kai waye za ka tafi gaban liman da za ku shiga mota yanzu a ganka ka ɗare sai liman a gaba ai fasin za ce sauka liman ba zai rika gani ba ko da haka sai kai kan direba ba abin da ya kamata haka ya nan duk wanda suke waje kar wanda ya wuce saitin layin nan sai a sa sauku saitin na farko daga cikin masallaci sai a cika shi daga nan na biyu har a je karshe na kai haka ya fi ya fi nuna ilimi ya fi nuna an tabbata ka'idodin shari'a inda malam malikiya suna kan babu laifi amma dai salaf suna ga kan waccan ka'idar da saudiya ke bi ko fahimta da saudiya ke bi kan ta tafi sura ka haka ya kamata kada kenan a nan a zo wannan bai cika ba da saitin na farko wani zai kafa na biyu zai zama babu tsari kuma wani zai sabbaba wa kanshi a rika dafa kafasar shi ana tsallakawa don cike sabon gaba a ba yi wa kai gata ba sura ka haka ya kamata a kiyaye Allah ya samu dace ya ci ne kamar maza ba amma da zuwa ce ba yadda za a ce sanna sai dai koma wajen samun ya je wajen samun in masallacin ya cika har ya san da karafi in ya je wajen samun zai tafi sai da dukkan sai ya zona amma in ba lalura su ma da kiyar suna gaba laifi in an zo yin sai a yi amma a bazi na lalura ana da tabbacin a baya ba inda mutum zai samu wuri ba inda za a samu wuri to ba ne ji a ji a yi amma dai da lafiya da ya fi wasu masallatar da aka sanya shinge shi kawai suke yi ma ba mu zai iya wani abu ko kuma in tun farko an zo ginin masallacin a tsuke gaba kawai a hana gaban ma ya fatin da wani zai gan shi har ya iya cewa zai yi abin nan ko haka suke kuma ne shuke-shuke na bishiyoyi da fulawoyi shi kenan. Allah ya tsara da su, ya nasu ba mu wani da ya tsara